بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب, باب المرض كفارة ما معنى المرض كفارة rashin lafiya yake menene yana kankare zurbai ne laifuffuka yana kankare zurbai ne in dai kai imani ta komanka alkhairi ne fa a wajen Allah in Allah ya baka alkhairi ka gode za baka lada in aka sa maka rashin lafiya in kai hakuri shi kuma lada to me kuma ake jimma abin nan قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا سفيان عن علقمة ابن مرثد عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي ما من أحد من المسلمين باب وني daga cikin musulmai yusabu bi bala'in fi jasadihi da za a samu mushi da da zai samu masifa bala'i ibtila'i a cikin jikinsa illa amara Allahu al-hafazata allazina yahfazunahu sai Allah ya ce wa mala'ikun da ke kiyaye ayyukansa fa qala sai ce uktubu li 'abdi fi kulli yawmin wa laylatin mithla ma kana ya'malu min al-khairi kullum da safiya da dare aikin da yake na alkhairi yanzu rashin lafiya yana shi Allah ce ku rubuta mishi lada cikakkiya ma kana mahbusan matukan yana tsare fi wasaqi a cikin daurin Allah madaukakin sarki ashe daurin ashe in masifa ta samu mutum Allah ne ya nufe shi ya samu kuma Allah zai nufe kai zai nufi masifa ta same ka ne don keta don baya son ka don ya cutar da kai don ya zalunce ka a'a da manufa tun da kai mumini ne eh babul wani babi ajirul maridi ladan mara lafiya abin da yake samu قال أخبرنا يا ألم بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث ابن سويد عن عبد الله قال يتي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعف na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zazzabi yana jin radadi na zazzabi فوضعت يدي عليه سندور هنونا أكم من الله فقلت سنت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا يا من الله تبس كان جنس الزبيمي زافي مصنني فقال إني أوعك كما يوعك رجلان منكم yace ni zazzabin da ake kwararo min shine zazzabin da ake zuba ma mutum biyu a cikin ku shi ake hada a zubo min qala qultu zalika bi anna laka ajrayn sai ce ai saboda kana da lada biyu kenan ko ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda kana da lada biyu kenan qala sai ce ajal wa ma min muslimin yusibuhu azan duk musulmin da wata cuta ko wani abu ya same shi aw maradun fama siwahu illa hatta anhu min sayyi'atihi sai wannan zazzabin da rashin lafiyar da masifan da cutar da tashin hankali sai ya kankare masa laifinsa kama ta huttu shajaratu warqaha kamar yadda bishiya ke karkade bishiyar ta duk baki ɗaya ta zuba akan haka alkhairi ne ko sharri alkhairi ne ka'idan shari'a shine in kana ciki kakka fita in ba ka ciki kakka shiga shine kadai abin da aka ce kai amma baya nuna cewa in baka shiga ba ba zai same in ka fita a wannan wannan ba aikin ka bane ba aikin virus din bane eh da kai da virus duk ba aikin ku bane amma shari'a ta kai je maka in kuna ciki kar ku fita in ba ku ciki kar ku shiga ba haka bane ba amma za a kamu da virus kuma za a kamu ba cutar za a samu a wannan kuma ba aikin ka bane ba aikin virus bane virus bai isa ya zo ya same ka ba sai Allah ya fa iznillah ma asaba min musibatin ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu eh ima abin da ya kamata a yi kenan babin fi fadli salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama babin da yazo na bayanin falala da darajar da ke cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati qala akhbarana yahya ibn hassan قال حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man salla alayya salatan wahidatan duk wanda ya min salati kwaya daya sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi ashran Allah zai mai salati goma an fahimta wata ciniki kenan da kowa ya kasa fahimta sirrin da ke ciki alkur'ani hazi maziya alkur'ani aka ce in falaka bi kulli harfin mai عشر كون حرفي لا أقول ألف لام ميم حرف بل أقول ألف حرف لام حرف ميم حرف كون حرفي الله زي باك لا نقوم أتكين القرآن تنك بكرة هر إزوا كرشي أما صلاة النبي أكشي إن كيما منزو الله صلاة شيء الله يما قدا قوما to me bambanci tsakanin wannan da wannan duk aikin da za ka yi kana roko ne wa ya karba to shi shi Allah ya yi ma salatin to wa kuma zai karba limamin gungu ke zai akoma da waye zai karba kuma kenan to shi yasa darajar da ke cikin manzo Allah salati kenan Allah ne zai maka guda goma to Allah in kace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala to sai ka kuma Allah ya Allahumma salli ala fulanin wa fulanin a'a sai ya me ya ma rahama ya ma jin kai ya ma alkhairi albarka mai dimbin yawa قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن الحسن بن علي عن عبد الله ابن أبي طلحة عن أبيه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم يازو يوما وترانا وهو يرى البشر في وجهه منذ الله يازو أنا جنة حسكي أفسك صدى البشر فقيل يا رسول الله سياكت يا منذ الله صلى الله عليه وسلم إنا نرى في وجهك بشرا لم تكن لم نكن نراه يا منذ الله منذ البشر أفسكك ده ما جنوانا قال شيء أجل إن ملكا أتاني فقال لي وني ملائكة يزو يتيمن يا محمد صلى الله عليه وسلم إن ربك يقول لك يا محمد ربك يقول لك أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه أشرة بذاك يد بذاك جداتي با أتي دق الأمة كأي ما صلاتي سي الله يمشي قدا غوما أما يرضيك mana Allah yana yana so ya ga abin da manzo Allah zai yarda da shi ne abin da manzo Allah zai ji daɗi abin da manzo Allah ke so wala yusallimu alayka duk wanda ya maka sallama kuma illa sallamtu alaihi ashara sai na mishi sallama su goma qala qultu bala sai na ce eh ina so to an gama kenan ko sallallahu alaihi wa sallam قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن السائب عن زازان عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يتي إن لله ملائكة سياحين الله نادى وإنس ملائكو ما سكيكاو في الأرض أتكن, أتكن أدور كسا يبلغني أن أمتي السلام أي كيسو شيني سنا إسم من دا سلما دا الأمة تسكيني واني هنا قيشيك واني أتي كذا واني أي كذا باب في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم باب نزول بيان سونا لك منظور الله صلى الله عليه وسلم كونك با دكا سونا لك كينا أخا ونبا قال أخبرنا الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتناجي منظور الله صلى الله عليه وسلم يناتيوا إن لي أسماء نادسونا لك أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله به الكفر صلى الله عليه وسلم دني الله كي كوتد كي شافي كي قوي كافرتي وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده أحد باب في السهت باب نزونا السهت شيء حرام الله يكيه قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن ثابت عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا كعب بن عجرة ya kai ka bin dan ujura innahu cewa shi tabbas lallai dahir babu ko shakka yadda al'amarin yake lan lan yadkhula aljannata lahmun nabata min as-suhuti lan yadkhula aljannata lahmun nabata min as-suhuti duk naman da ya tashi aka ci daga haramun aka ci har to manzo Allah ya ce shi ba zai shiga aljanna ba Allah ya kiyaye babun almu'minu yu'jaru fi kulli shay'in mu'mini ana bashi lada a cikin komai qala akhbarana abu hatim رواه بن أسلم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ ضحك منذ الله نزل سيراريا فقال ألا تسألوني مما أضحك بذاك تنبيني بدأ أكم منك داريا با فقالوا مما تضحك شيسك تنبيا قال عجبا من أمر المؤمن كله له خير معنى الأمر المؤمنين ربما مايك الأمر إيش دك الخيرين إن أصابه ما يحب حمد الله عليه فكان له خير ya samu abin da yake so sai gode ma Allah sai kaga Allah ya kara mishi alkhairi wa in asabahu ma yakrahu fa sabara in abinda ba in ba abinda ba a so ya same shi ya hakuri kana lahu khairun sai kuma ya samu alkhairi wa laysa kullu ahadin amruhu lahu khairun illa almu'min mu'mini kadai ke da wannan al'amari sallallahu alaihi wa sallam babul لو كان لابن آدم واديان من مال دا دان آدم نا دا قري دا دوكيا مي يوا دا يسياني من أكو قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا شوبا عن قتادة عن أنس قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري أشيء أنزل عليه أم شيء يقوله نجم الله أنا فدا أبو بنسني بكوسو وهي أكي كوكو شيني كفدا وهو يقول لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا da yana da taskoki na dukiya guda biyu masu girma da ba za su wadace shi ba sai ya nemi na uku wala yamla'u jawfa ibn adama illa turab wa yatubu Allah ala man taba babun fi nahyi anil qasasi babin da ya zo nan an hana yin kasas alkasas shi ne karantawa da ake ba kan gado ba kowa bai kware cikin karatu ba je yana wa'azi yana wa'azi yana kawo kisoshi aka ce a ba haka ake yi ba sai shugaba ko wanda aka ayyana ba za a ayyana mutum ba sai an amince da karatun shi an san zaman lafiya zai an amince da karatun shi to na ukun su to shine zamu ji abin da ya fada insha Allah qala haddathana abu nu'aymin qala haddathana abdullah ibn amirin عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مراء لا يقص إلا أمير ba wanda zai karantar da mutane ya yi wa'azi ya sanar da su ya rubuta a cikin youtube ya rubuta a facebook ya yi magana addini ya faɗi komai sai shugaba kamar Umar bin Abdulaziz shugabanni da yake suna ilimin su kuma suna son a zauna lafiya ko ko a'a wanda shugaba wanda aka bashi izini kai ka isa ka je ka karantar aw mura'in ko wanda ke riya yana son a san shi ne قل لعمر بن شعيب إنا كنا نسمع متكلف فقال هذا ما سمعت باب في الرخصة في القصص babin da ya zo na sassauci na masu karantarwa waɗanda suka cancanci su karantar a bar su karantar قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سميت كردوسا وكان قاصا يقول أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتك أربع رقاب نزونا إن ون مجالس إن أكي كرنت دا إلمين الديني يا فمين إن أنت أنت دا وياي غدا لا دم قال قلت أنا أي مجلس يعني ون مجلس يكي نفيني قال كان حينئذ يقص قال أبو محمد الرجل من أصحاب بدر هو علي يتي هنا كرن ترواني باب لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين ba a cutar momini su biyu a waje daya almominu kayyisu in bai sani ba aka yi masa to na biyu sai ya hankali ke ko la yuldagul muminu min juhurin marratai ne shine ba a saran mumini a cikin kurji daya su biyu قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثنا أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزلق المؤمن من جحر واحد مرتين صلى الله عليه وسلم باب الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم باب شيطان ينا غدانا أتكين جنين دان آدم yana shiga yajiri min ibn adama majrad dam an fahimta yana shiga ya ce shi ke sa duk wayan Allah ya kiyaye qala akhbarana muhammad ibn al-ala'i qala hadathana abu usama an mujalid an amir an jabir qala wa rubbama sakata an jabir qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tadkhulu ala al-mughayyibat mughayyibat kada ku shiga gidajen matan da mazajen su suka yi tafiya suka je yaki فإن الشيطان يجري من من ابن آدم مجرى الدم saboda shaitan yana gudana a jikin dan adam magudanan jini qalu wa minka suka ce har kai ma ya manzon Allah qala na'am yace eh walakin Allah a'anani alaihi fa aslama sai dai Allah ya taimake ni akan shi sai musulunta wa fi riwayatin fa aslamu she na kubuta fa aslama she musulunta fala ya'muruni illa bil khair babun fi ashaddin nasi bala'an babin da yazo na waɗanda suka fi samun bala'i da yawa Allah kiyaye قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم عن مصعب بن عن سعد قال أكتي سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاءً an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su wane ne suka fi tsananin bala'i qala al anbiya'u annabawa thumma al amsal fal amsal sa'annan bayan su gurgudun darajarka cikin addini gurgudun imaninka gurgudun jarrabawa da za a yi maka yubtala ar-rajul ala hasabi dinihi ana yi mutum ibtila'i ne gurgudun addinin shi fa in kana fi dinihi salabatun zida salaba in mai karfi ne a cikin addinin shiga imani sai a ƙara ibtila'in wa in kana fi dinihi riqqa in kuma addinin shiga shi nan dai haka ne ba wani abu ne mai kwari ba kufifa anhu shi ya mishi sassauci wala yazalu albala'u bil abdi hatta yamshiya ala al-ardi ma lahu khati'a mumini ba zai gushi ba yana tafiya cikin bala'i har ya zama ba shi da laifi ko ɗaya kafin haɗu da Allah باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني هكذا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن ما الإطراء هو المدح بغير الحق الإطراء أيدي متم بأكن غسكيا با أما أنك فدي غسكيا تشيكينا دايدي كينا قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لا تطروني كما تطري كما تطري النصارى عيسى ابن مريم kada ku yi min al'itra'u al'itra'u shi ne a yabi mutum ba a kan gaskiya ba walakin kulu abdullahi wa rasuluhu ku ce abdullahi wa rasuluhu karshen yabo kenan subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid hadha hadhi idafatu tashrifin kenan وإلا كل المخلوقات مخلوق كل مخلوق عبد الله أما هذه الإضافة إضافة تشريف منذ الله ينا فرنجك ينا مرنا إرم ونا إضافة فقولوا عبد الله ورسوله باب إن لله مئة رحمة ثبت إبتي الله ينا رجين كي رحمة رحمة قدات قال حدثنا الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سيد بن المسيب عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة مئة جزء الله يسا جنك يبدا لي فأمسك عنده تسعة وتسعين سيرك تلي باب تيا wa anzala fil ardi juz'an wahidan ya saukar da jin kai kwaya ɗaya a duniya famin zalikal juz'i ya tarahamul khalq a wannan kwaya ɗaya ne wannan ke jin kan wannan mutu ya jin kan ɗansa wannan ya jin kan wannan jin kan wannan hatta tarfa alfarasu hafiraha an waladiha khashyata an tusibahu har doki da daga kafansa kakar ya taka babu man hamma bi man hamma bi hasanati wanda ya niyya yin aikin alkhairi قال حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا الجاد أبو عثمان قال سمعت أبا رجاء الأطاردي قال الأطاردي قال سمعت ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم ياتي إن ربكم رحيم tabbas ubangijinku mai jin kai ne mai tausayi ne man hamma bi hasaratin falam ya amalha duk wanda ya niyan aikin alkhairi bi aikata ba kutibat lahu hasana za ba shi rana daya fa in amilaha kutibat lahu ashran ila sab'i mi'ati dhifin in ya aikata za ba shi goma har zuwa a riban ya masa dubu sab'u mi'ati dhifin ila abafin kasiratin har zuwa gwargwadon abin da Allah ya ga dama zai rubuta masa to wanda yayi nufin alkhairi kenan bai aikata ba ko ya aikata to wanda ya niyyar yin sharri kuma fa wa man hamma bi sayyi'atin fa lam ya'malha kutibat lahu hasana in mutum ya niyyar yin sharri sai bai ba sai Allah ya bashi lada daya fa in amilaha kutibat wahidatan in yayi sha bashi laifi daya aw yamhuha wa la yahliku ala Allah illa halikun ko Allah ya shafe zai ce wala ya haliku ala Allah illa haliku babu fa wanda zai halaka a wajen Allah sai wanda yake halakakke ne dama babu almar'u ma'a man ahabba mutun na tare da wanda yake so qala akhbarana sa'id ibn sulaiman an sulaiman ibn al-bughira an humayd ibn hilal an abdullah ibn samit an abi dharr qala قلت يا رسول الله أبو ذر الغفاري يا منزو الله صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل مثل عملهم متي yana son mutane kuma amma ba zai iya yin irin aikin su ba kana son sahabi sahabbai ba za ka iya yin aikin su ba kana son manzon Allah fiye da ranka amma ba za ka iya yin aikin manzon Allah ba to ya za a yi kenan qala anta ya abazarrin ma'aman ahbabta kana almar'u ma aman yana ta kana tare da wanda kake so qultu fa inni uhibbu Allah wa rasulahu yace ina son Allah da manzon sa qala anta ma aman ahbabta kana tare da wanda kake so duk in kana son Allah da manzon sa to kana tare da Allah da manzon sa kenan babun idza taqarraba al-abdu ila Allah ta'ala in mutum yayi aikin da zai nemi kusanci da Allah madaukakin sarki me ke faruwa قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان عن شهر بن حوشب أما أدي كرب عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال يتي الله ملوك سركي كبرا يا ابن آدم يا كيد آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك matukan ka kira ni karo kai amin ibada ka adoke ni kai addu'a zan gafarta maka laifin da kai ibn adam innaka in talqani bi qurab al ard khataya in ka hadu da ni da laifuffuka cike da ban cike da kasa laqitu laqituka bi qurabiha maghfiratan ba'da an la tushrika bi shay'a zan gafar zan iya gafarta maka duka matukan maka shirka ba amma kana shirka to komai ya lalace kenan Allah ya kiyaye ابن آدم يا كيد آدم إنك إن تذنب حتى يبلغ ذنبك عنان السماء إن ذاك اللي في ذنبي ذنب كي كي تندك كسح السماء ثم تستغفرني سأنك توب كنيمي غفرات أغفر لك ولا أبالي زن غفر تامك بندامو با سبب الدزالت أبن كي بزي تشوش الله كومي با باب في البر والإثم babin da zuna nagarta da kuma laifi قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان هو ابن عمر قال حدثني يحيى بن جابر القاضي عن النواس بن سمعان قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene nagarta kuma menene laifi menene albirru kuma menene al-ism fa qala albirru husnul khuluq abinda ake cewa albir kyawawan ɗabi'u wal ismu ma haka fi nafsika wa karita an ya'lamahu an-nas abinda ake cewa laifi kuma abinda ya tsosa zuciyarka baka so kowa ya sani shi laifi kenan an fahimta قال أخبرنا إسحاق بن عيسى عن مال بن عيسى عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بنحوه باب في حسن الخلق باب نزول بيان كاوى وانطبيع قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ثاب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت كجس أورون الله دي عندك وأتبع السيئة الحسنة تمهها إن كي لي في كي كسكري كي أيكين كيركي دونك كوانكي وننك كي وخالق الناس بخلق حسن kai mu'amala da mutane da kyawawan ɗabi'u sallallahu alaihi wasallam tarbiyyar annabi kenan sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا wanda fi mummina duka cikin imani shine wanda fi kyawawan tabi'u sallallahu alaihi wasallam babun fi rifq babin da yazo na tausayi tausayawa sassauta al'amurra ba tsanantawa قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن يونس وهمير عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ya ce inna Allah rafiqun yuhibbur rifq Allah mai tausayi ne kuma yana son mai tausayi wa yu'ti alaihi ma la yu'ti ala al-unf yana bayar da yana ba da lada akan tausayawa fiye da abinda baya bayarwa akan tsanantawa قال حدثنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن الزهري عن أروى عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عائشة الله كرمت داتتي إن الله يحب الرفق في الأمر كله الله yana so duk abin da za ka yi ka yi tausayi ka yi sassauci kada ka tsananta babu fi man zahaba basaruhu fa sabara bayani wanda duk Allah ya dauke idanuwansa ya sa bayan baya gani sai ya hakuri akan haka to me yake da shi wajen Allah قال أخبرنا عبد الله بن محمد الكرماني قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظوم الله صلى الله عليه وسلم يتي من أذهبت حبيبتيه دوان دنا تفيد masoyansa guda biyu idanuwansa guda biyu kenan fasabara wa tasaba yayi hakuri ya nemi lada wajen Allah lam arda lahu bi thawabin dunal janna ba abinda zan bashi sai aljanna aljanna zan bashi babun fil adli bainar ra'iyya babin da yazo na bayanin adalci tsakanin waɗanda kake mulka mulkin na yana farawa ne tun daga gida har unguwa har gari har state baki daya har kasa duk in mulkin da kake yi waɗanda kake suke karkashin ka din nan ana so ka yi adalci tsakanin su in ba ka da kowa karkashinka sai matanka da 'ya'yanka to sai ka yi adalci sai makotanka sai ka yi adalci sai 'yan uwanka sai ka yi adalci to balle masu jagorancin al'umma baki daya قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الهشد جعفر ابن حيان عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه فقال له معقل sai ma'aƙil ce da shi inni muhaddithuka bi hadithin samituhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zan baka wani labarin wani hadisi da na jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama law alimtu anna li hayatan ma haddathtuka da na san ina da sauran raguwar rayuwa da ba zan faɗa maka ba inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan babu wani bawa da Allah ya danka masa ai ta mutu amanar talakawarsa ya mutu yauma ya mutu wa huwa ghashu li ra'iyatihi ya zama yana musu algus yana zaluntar su yana yaudarar su ya zo ya mutu a haka illa harrama Allahu alaihi aljanna sai Allah ya haramta masa shiga aljanna babun fi ta'ati wa luzumil jama'a babin da zo na biyayya da kuma lazimta jama'a mutum kada ya fita cikin jama'a mutum ya zama yana tare da jama'a ko da kuma biyayya qala haddathana al-hakamu ibn mubarak qala anba'ana al-walid ibn muslimin عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال أخبرني رزيق ابن حيان مولى بني فزارة أنه سمع مسلم بن قرز القرز القرز القرز القرز الأشجعي يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتناجم الله صلى الله عليه وسلم ينافذر شوى خيار أئمتكم fiyayyun masu yi muku jagora shugabanninku allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa'anda kuna son su suna son wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum kuna yi musu addu'a suna yi muku addu'a wa shiraru a'immatikum wa fi sharrin kuma jagoran masu muku jagora allazina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum قلنا أفلا ننابذهم يا رسول الله عند ذلك يا مزال بزام جنجي بزام مستوى بزام سيتي بزام يواسي قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة آآ متكن سنا سير da sallah a cikinku ma aqamu fikum as-salata matukan suna ba wai su ina ya za a ce shugaba a kama salata yana sai gina yana sallah raka a dubu zai ba shi ake nufi ba yana yin yadda aka ce kuma duk inda ake sayar da sallah ba zai ce a rufe masallaci ba ba zai ce a kori masu sallah ba ba zai ce a yi menene da menene don wani shakkenci shiririta ba a'a inda ake sallah ya ce kai hizba an kara muku ma an kara muku ma fawa inda duk ake sallah masallatai ku je ku kai abinci cikin azumi ku je ku taimaka musu iya su yi sallah su ci a kama salata kenan ba za ka iya yin sallah ba sai ka ci abinci ba za ka yin sallah ba sai ka sa tufa ba za ka yin sallah ba sai ka samu aminci ba za ka yin sallah ba sai ka samu wayannan abubuwa duka baki daya to shugaba ba shi kadai zai maka shi wannan ba a cikin dukiyar daula a taimaka ma mutane da masallatai illa man waliya alaihi walin fara'ahu yati shay'an min ma'asiyatillah illa duk wanda sai wanda Allah ya dora maka shugaba sai kaga yana wani abu na sabon Allah falyakrah ma yati min ma'asiyatillah ka ci abin da yake na sabo din wala yanzi anna yadan min ta'a kar kai mishi tawaye an fahimta قال ابن جابر فقلت يا أبا المقدام آه الله سميت هذا من مسلم بن قرزة فكان كده الله كاجي وانا مسلم بن قرزة فاستقبل القبلة وجثى على ركبتيه فقال sai fuskanci alƙibla ya durkusa da gwiwowinsa guda biyu sai ce Allah la samitu hadha min muslim min muslim ibn qurazata yaqulu yaqulu samitu ammi auf ibn malik yaqulu samitu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu babun fi nafhi sur babin da yazo na busa kaho wannan rayuwa tana tafiya tana tafiya rana ɗaya za a waye gari Allah ya ga dama ya ce a tashi alkiyama wani fiƙa fi sur fasa'ika man fi samawati wa man fi al'arri illa man sha Allah in aika yi wannan busan kaho duk wanda ka sani yana cikin duniyar nan makaman nukiliya ne da shi wane ne da shi menene da shi menene da shi wallahi zai mutu ba isa ya ce sun isa ce ba za mu yi sallah ba ba za mu karbi musulunci ba kuna da wani Allah ne ba ku zabi Allah ya baka zabi ka iya kai addini ka iya kai biyayya ko ka kiya shi ka zabi ke iya abinda Allah bai baka zabi ba kuma in yazo ka ce ma Allah ne ba zai ban ciwo ba zan mutu ba zai yu ba zai yu ba fasaika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzuruna قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن السور أنت ما يمنزو الله صلى الله عليه وسلم كهون زاهورا رانا تشع الكيامة وقال قرن ينفق فيه كهون دزاي بوساج هكا الله يقدامه باب في شأن الساعة ونزول الرب تعالى babin da ya zo na sha'anin al'amarin tashin alkiyama da saukowar Allah maɗaukakin sarki duk sifar Allah maɗaukakin sarki aka ce saukowa aka ce sifar hannu magana kada ka kuskura ka kiyasta shi da abin da ka sani aljanna aka ce a cikin aljanna akwai abin da ma la ainu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi basharin qad to in abin da bai taba ɗarsuwa a cikin zuciyarka ba ya za ka yi kasan hakikatin shi to yasa duk abin da ake faɗa cikin aljanna ana kusanto ma ne don ka iya ka fahimta haka kuma duk abin da ya danganci Allah madaukakin sarki saboda Allah ba makhluki bane kai makhluki ne kokorwanka makhluki kokorwanka ba ta fahimta komai sa makhluki to yaya za ka yi ka gano Allah madaukakin sarki yadda sifarsa take yadda yake a'a ba za ka iya ba misali ake faɗa an fahimta قال حدثنا الحكم ابن نافع قال حدثنا شعيب عن الزهري قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي منظر الله صلى الله عليه وسلم ناتي يقبض الله الأرض ويتوي السماء بيمينه الله زي ندك سادة سمد كوما يريكي لأنه سرداما ثم يقول سألنا يتي أنا الملك أين ملوك الأرض أنا الملك أين ملوك الأرض أين ملوك الدنيا duk wani mahaluki da ka sani ba wanda zai iya ba wanda zai ciya sai ka ji tsit kaga inda ake cewa tsit ba shiru ba kuma don a nuna ma halitta gazawansu ana maliku aina mulukun duniya ba wanda zai yi musanta duk waɗannan duk hayaniya ce ake ciki karancin imani yake kawo mana wahalhalu muna kasa fahimta abin da yake faruwa su mutane ne da ke ji da da ƙarfi da gadara da su komai shi sun noma sun isa yasa duk sa da zabe kusa shi sun tsokar wani abu a duniya don a ce sun isa sun yi abin da suka yi suka haka suka kawo na Iraq haka suka kawo duk abu to shine wannan kuma shine ga abin da duk abin da yake ce sai ka nuna isa tukun ya isa to shi ne za a zabe ka ka yi ta zarce ko abinda suke ciki kenan ba abinda suke nema shi ne da kwakwalwa suke aiki ba su aiki da zuciya abinda suka yi kenan suka kawo dan mai kiran sallah wane ne dan mai kiran sallah suka je suka koya musu komai suka je suka karya kasan da suke jayayya da su yanzu kuma wanda ya tsaya musu sai waɗannan maguzawa shi ne suka tayar musu da hankali suka ta da hankali a duniya karshe a ce ya yi wane ya yi ƙoƙari shi kenan sai ya ci gaba duk abin da ke ciki kenan ba wani abu bane wani ya rasa imanin shi wanda in ba haka ba lokacin da hankali ya tashi za a sheka a je a roki Allah lokacin kuma za a guje ma Allah za a guje ma ɗakin Allah mana muka je ɗakin Allah sai Allah ya sa virus ya kama mu muka je gidajen mu ce virus ya zo bai zo ba a wallahi kuskure ne to kuma me yasa duk duniya shi aka ce a rufe makarantu a rufe komai sati hudu hudu da yasa nan sati hudu can sati hudu can sati ko ina sati hudu hudu abu ne da yake eh eh bane ba amma ya ga ce ba ha duk dabaru ne kawai wallahi tallahi duk dabaru ne in baka yi hankali ba sai ka rasa imaninka to kai kayi hasara kenan sawa'an virus ya zo gidanka ko bai zo ba ya zo unguwanku ko bai zo kai kayi hasara kenan amma kana rike da imaninka imaninka duk abin da ka rasa imaninka na nan wallahi baka yi hasara ba duk abin da zaka samu ka yi hasara ka rasa imaninka kayi hasara kenan an fahimta ana almaliku aina mulukul ardi sai ka ji ba wanda zai daga Allah ce limanil mulkul yauma limanil mulk ba wanda zai duk sarkin sai lillahi alwahid alqahhar lillahi alwahid alqahhar menene قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا الصعق بن حزن أو حزن ابن حزن عن علي بن الحكم عن عثمان بن عمير عن أبي وائل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل له أكفنا بمنظر الله صلى الله عليه وسلم ما المقام المحمود وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته منين مقام المحمود إنه قال سيما الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاك يوم ينزل الله تعالى على كرسيه يئت كما يئت الرحل ranan da Allah yanzilu Allah ta'ala nuzulan yaliku bi jalalihi ala kursihi ya ittu yayi motsi yayi yunkuri kama ya ittu rahal aljadid min tadayuqihi bihi wa huwa ka sa'ati ma bayna as-sama'i wal ardi fadin shi girman shi kaman tsakanin sama da kasa ne wayu ja'u bikum za a taho da ku baki da halitta hufatan ba takalmi uratan ba tufa gurulan dullo ba ba wanda ke da kaciya fa yakunu awwala man yuksa ibrahimu sai annabi ibrahim zo shine farkon wanda za a kowa zai tashi zai waye gari ranar tashin alkiyama tsirara ba takalmi loba ba kaciya annabi ibrahim shine kadai wanda Allah zai fara sama tufa sannan kuma kowa ya samu yaqulu Allah ta'ala uksu khalili fayu'ta birayt biraytatayn shi aka mishi tufa mai kyau daga aljanna farare baydawaini min riyatil janna thumma uksa ala athari bayan an sama annabi ibrahim shi a sama jikansa muhammad sallallahu alaihi wasallam ثم أقوم عن يمين الله مقاما يغبطني الأولون والآخرون سألنا نسيا عن يمين الله duk halitta suna ya alghibta shi ne ina ma da mu muka samu wannan ina ma da ni na samu wannan ina ma da wannan ya ji wannan yayi kaza alghibta kenan ko babu an-nazaru ila Allah ta'ala babin da yazo yana bayanin cewa النظر إلى الله سبحانه وتعالى رانا تاشا القيامة قال حدثنا أبو اليماني الحكم ابن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سيد بن المسيب وعطاء ابن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وتعالى يسكتي منظر الله صلى الله عليه وسلم هل نرى, هل نرى ربنا يوم القيامة زاموا أبنجي مرانا تاشا القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه صحاب وكنا شكا كنا كنتو وكنا توريرينيا ليلة البدر إن وتا يفتو سما دكوا غني باسي غنين كبايا هنا غني نبا بهاكو كيبا قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها صحاب وكنا شكا أتكين رانا أنت فتو با جرجي قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك تبس ذاك غنشي حكا التشبيه في الرأي لا في المرئي باب في صفة الحشر babin da ya zo na yadda za a yi tashi yadda za a yi tashin alkiyama a kora kowa a je har a je fariqun fi jannati ja'alana Allahu minhum wa fariqun fi sa'ir a'azana Allahu minhum qala haddathana Abu al-Walid at-Tayalisi qala haddathana Shu'ba قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال يتي ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال منذ الله صلى الله عليه وسلم يا خطبة سيتي يا أيها الناس يا كتار متاني إنكم تحشرون إلى الله تعالى تبس كوزا أكورا كوزا أتاشيكو أكورا كوزا الله ملوكين سركي حفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين باب في سجود المؤمنين يوم القيامة باب نزول سجد المؤمنين إذا سجد رانا تاشن القيامة قال أخبرنا محمد بن يزيد البزاز عن يونس ابن بكير قال أخبرني ابن إسحاق قال أخبرني سعيد بن يسار قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول iza jama'a Allahu al-ibada bi sa'idin wahidin in Allah ya tara bayi duka baki daya a farfajiya daya nada munadin sai mai yi kuwa ya kira yalhaqu kullu qaumin ma kanu ya'buduna kowa ya bi abin da yake bautatawa fa yalhaqu kullu kullu qaumin bima kanu ya'buduna kowa sai ya bi abin da yake bautatawa wa yabqa an-nasu ala halihim sai mutane su zama yadda suke ba su bi kowa ba fa ya'tihim fa yaqulu sai Allah ya zo musu sai ce ma balun nasi zahabu wa antum hahuna ya aka yi mutane sun tafi kukuna nan fa yaquluna shin ce nan taziru ilahana su sun bi abin da suke bautata mu kuma muna jiran ubangijinmu abin bautan mu Allah fa yaqulu hal ta'rifunahu sai ce kun san shi fa yaquluna idza ta'arrafa ilaina arafnahu in ya sanar da mu za mu san shi fa yakshifu lahum an saqihi fa yaqauna sujuda sai ga sun fadi sun sujjada fa zalika qaulullahi ta'ala yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'una al-qalam wa yabqa kullu munafiqin fala yastati'u an yasjuda shi sauran duk wani munafiki ba zai iya yin sujjada ba ko ya ko yana so ba zai yi ba thumma yaquluhum ila aljanna sannan ya ja su zuwa aljanna ja'alana Allahu minhu babun fi shafa'a babin da yazo na shafa'a ja'alana Allahu min Allahumma ja'alna fi shafa'ati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ai قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا دخين الحجري عن عقبة بن عامر الجهاني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين إن الله يتحدى الدباكي يتارى سنفرقون نكرشي فقضى بينهم وفرغ من القضاء يهكنش قال المؤمنون سي مؤمني سشي قد قضى بيننا ربنا وبنجم ياي هكونشي سكانم فمن يشفع لنا الى ربنا to yanzu gashi nan wa zai je ya nemo mana ceto daga ubangiji tsayuwar ta an gaji fa yaquluna intaliqu ila adama sai wanda suka farfa su suka dawo cikin hayyacin su to ai sai a je wajen annabi adama shine abul anbiya'i duk wannan matsalolin shi ya kirkiro su ba shi ya haifu ba ba shi ya haifu kowa ba shi ne fa inna allaha khalaqahu bi yadihi saboda Allah ya halice shi ne da hannunsa mai albarka wa kallamahu ya kuma zanta da shi fa ya'tunahu fa yaquluna sai halitta duk su zo wajen annabi adama sai su ce qum fashfa lana ila rabbina ka tashi ka nemo ka ce ka nemo mana ceto daga wajen ubangijinmu fa yaqulu adamu sai annabi adam ya ce alaikum bi nuhin ku je wajen annabi nuh wannan riwayar annabi adam bai ce ga laifin da ya ba nuhu bai ce ga laifin kowa bai ce ga laifin da ya ba sai dai ku je wajen wani in aka zo waje na nace ku je wajen wani ma'ana zan iya kenan ai ba zan iya ba kenan sai nace ku je wanda nake gani ya iya shi ma ya ce ku je wanda kuke gani ya iya fa ya tura nuhan fa yadulluhum ala ibrahima sai halitta duk su zo wajen annabi nuhu ka je ka nemo mana ceto sai ku je wajen ibrahim fayatuna ibrahima fayadulluhum ala musa in suka zo shi annabi ibrahim sai ce ku je wajen musa ranar lahira ba kariya aiko ko gasko mai fili ne yake gaskiya ake balle annabawa ne da manzannai yau innan fayatuna musa sai su zo wajen annabi musa fayadulluhum ala isa sai ce ku je wajen annabi isa fayatuna isa fayaqulu adullukum ala annabiyil ummi zan nuna muku annabiyil ummi قال فيأتوني سيسزومني فيأذن تعالى لي أن أقوم إليه سي الله يبان إذني يا محمد ارفع رأسك واسأل وصل تؤتى واشفع تشفع في سيتشينا تلاشينا طيع فيثور مجلسي أطيب ريح شمها أحد القد inda nake sai tun daga gashin kaina har kafa har farata yana kanshi ne ba a taba jin irin wannan kanshi ba hatta ati rabbi fayushaffi'uni wa yaj'alu fiyya nuran sai na zo wajen ubangiji na sai ya bani ceto ya sa min haske min sha'ari ra'si ila zuhri qadami haske tun daga gashin kaina har kafafuna fa yaqulu al-kafiru inda zalika li iblis to a wannan lokacin kafiri zai ce ma iblis qad wajada al-mu'minuna man yashfa'u lahum mu'minai sun samu wanda zai cece su fa kum anta fashfa lana ila rabbika fa innaka anta addaltana an fahimta qala fa yaqumu sai iblis ya tashi faya tsoro majalisuhu an tana rihin shan ma ahadun qad sai ɗoyi da ba taba jin irin shi ba sai rannan thumma ya'zumu sai ya yi musu jagora zuwa wutan jahannama fa yaqulu inda zalika da an je وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعد إيه؟ bai sa kake saurin gyara ne kai da muka shedan kansa zai hutuba mai tsawo ya kara sa ma waɗanda suka bi shi bakin ciki bayan an gama aka ce wannan kowa je aljanna ɗan wutar to ba zai kyale su tafi ba zai ce wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li ma huwa sultan as-sultanu yanqasim ila qismayn sultan ya kasu kashi biyu sultanul kuwa ka tilasta mutum ya yi abu ko kuwa sultanul ikna ka sa mutum ya gamsu da abu ya yi ya ce duk kowanne ba abin ɗaya da na yi muku minai na same ku ne a shirye kuke da na yi muku shi ke nan kowa ya zo a guje haka na yi muku kawai kowa sai zo a guje abin da na yi ke nan falata lumuni wa lumu an fasa ku ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين إن الظالمين لهم عذاب أليم to wannan bakin cikin da tashin hankali ai shi ma bai gaza shiga wata ba Allah ya sauke babun inna likulli nabiyyin da'awatun inna likulli nabiyyin da'awatan ko kowane annabi na da addu'a da Allah ya bashi ya yi addu'a manzo Allah ce sai na kebe na ɓoye addu'a ta saboda ranar tashin alkiyama na ceci al'ummata sallallahu alaihi wasallam قال أخبرنا الحكم ابن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة وأريد إن شاء الله تعالى an akhtabi'a da'awati shafa'atan li ummati yawm al-qiyama ina so na boye addu'ata saboda na ceci al'umma ta ranar tashin alkiyama wannan al'umma da manzo Allah ke komai saboda ita sai kake cuta kake zalunta kake yin abin da kake so zaka tsira lafiya a da wahala wallahi qala hadathana al-hakam ibn nafi' qala anbana shu'aib an az-zuhri قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد بن جارية مثل ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب يدخل الجنة سبعون ألفا متن دبو سبعين ذات شقاء الجنة بدون عذاب ولا إقام قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ميتي باك مني با ها من أمتي بغير حساب كو سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتي منظوم الله يتي يدخل الجنة سبعون ألفا من أمتي بغير حساب mutum dubu saba'in za su shiga aljanna a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da hisabi ba fa qala ukashatu sai wani bawan Allah sahabe ce ukash sai ce ya rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum karo kan min Allah ya saka ni cikin dubu saba'in din nan fada'a faƙala a hashe da ce an ta minhum wannan riwaya ce fada'a wata riwaya sai ce an ta minhum kana cikinsu wahayi ke na aka mishi to da aka ga matsalar ce za a bude kofar faƙala a haru ud'ullah ta'ala li sai wani kuma ce ya manzo Allah kai min addu'a ni ma Allah sani a cikinsu faƙala sabakaka biha ukasha wannan addu'ar ukasha ya riga ka baya hana ka shiga aljanna ta wata hanya kuma addu'ar guda ɗaya cikin ukashi ya riga ka babun fi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama yadkhulu aljannata bi shafa'ati rajulin min ummati 70 alfan manzo Allah ce mutum dubu saba'in za su shiga aljanna da ceton wani a cikin al'ummata قال حدثنا قال أخبرنا المعلم بن أسد قال حدثنا وهيب عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن أبي الجدعاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم يوس يا كي بني تميم قالوا سواك يا رسول الله من دكي ونزيتو قال سوايا باب قول الله تعالى ميكي لوكا شاتك ني ايه سورة منتي نوع saura minti uku wai ina yake ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka domin girman zatinka Allah ka yaye mana wannan hali da muke ciki na firgici da tashin hankali ya Allah ka kare Najeriya ya Allah ka kare Arewa ya Allah ka kare Kano ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka wannan masifa ta zo duk Allah madaukakin sarki ka kare mana imaninmu Allah kada ka sa mu rasa imaninmu ko da kwatankwacin jankiya shi ne Allah ka saukar da alkhairi da albarka Allah waɗannan da suke firgitar da mutane duka Allah kada ka ba su iko ya Allah madaukakin sarki duk wata bazaura ko budurwa da ke neman aure Allah ka hada ta da mutumin kirki ya Allah duk wani mutumin kirki da ke zama neman aure Allah ka hada shi da mutumin kirki Allah ka bada lafiya da zama lafiya Allah ka hana duk wani wanda ke son ya girgiza imani a zukatanmu Allah ka hana shi Allah ka hana shi tasiri Allah kada ka ba shi iko Allah ka saukar da albarka ga Ramadani ya kuratu ya Allah madaukakin sarki suna tsoratar da mutane za a yi talauci za a yi wahala Allah ka fi karfin kowa Allah ka nuna kai ne ar-razzaq Allah ka sa sai azumi ya ka ya iso kowa ya samu abinci fiye da yanda yake so ya Allah madaukakin sarki mun roke ka an kai ne wanda ka cancanci a roke ka Allah ka kare darul hadis masjidan wa madrasatan wa intisaban Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيكم شوال إن الله يصفون